أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah yau muna juma'a a hudu ga watan dulhajji ko shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu daidai da ashirin da uku ga watan shida na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku alhamdulillah a ci gaba da karatunmu na kashiful ilbasi na maulan mushewa ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a satin da ya gabata mun kai ƙarshen fasali da yake mana bayani akan illar da ke tattare da yi ma bayan allah sufaye musu a cikin lamuransu a wannan satin za mu tashi sabon fasali shehu radiyallahu ta'ala anhu ya ci gaba da cewa الفصل الثاني فصل نبي وهو الفصل الثامن من فصول الكتاب shi wannan fasali shine fasali na takwas daga cikin fasallai na wannan littafi fi wujubi ɗalabil shehil murshid a cikin wajabcin neman shehi murshidi wasu fatuhu da siffar shi shehin murshidin wa halil murid ma'ahu da kuma halin da ake so shi muridi ya kasance a tare da shi. Wannan fasali ne mai matuƙar muhimmanci duka fasalan masu muhimmanci ne, kuma yana kan gabar abin da ake tsananin buƙatar bayani a kan shi dangane da abin da mai ɗariƙar ya kafa ɗariƙar a kansa daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. daidai da koyon alkur'ani da hadisan annabi alaihi salatu wassalam Allah ya kawo mu wani zamani mai cike da rudani amma za ka ga da abin da yake dama Allah suna ta'ala na gaya mana ko wa in tanaza'atun fi shay'in farduhu ila Allah war rasul ko to shi duk lokacin da ya zama an samu ja'in ja ko sabanin fahimta ko wato wato bambance-bambance na ra'ayoya ko a wani abu ne kama da haka to abin da ake komawa a kan ya shi ne me Allah ya ce me manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce idan a cikin fagen abin da ya shahi ɗariƙa ne to duk wani zance wanda za a koma a kan shi yana bayan zancen maulan mushehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu so da maulan mushehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu shine mai dariƙan nan shi an so ta daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma lokacin da aka samu wani sabani a zamanin maulan mushehu tijjani radiyallahu anhu kamar yadda ya kawo a jawaril ma'ani ko a tsakanin wani bangarori na wasu manya-manyan almajiran shehu radiyallahu ta'ala anhu shi kenan da maulan mushehu tijjani ji labari sai ya kira su sai tara kowa da kowa sai ce man ya arifu ne ya arifu ne wa hadi duk wanda zai sanni to ya sanni ne kadai abin da shehu ke nihi da wannan magana shine dan dariƙa shehu tijjani na gabas da dan dariƙa shehu na yamma da dan dariƙa shehu na kudu da arewa da ma ko ina mutum yake a duniya duka sunansa almajiran shehu tijjani kai da kake wakilci cikin sha'anin jagorancin muridai almajiran shehu tijjani ɗariƙar shehu tijjani ba taka bace kai wakili ne shi ko wakili idan ga mai wakilci wanda ya wakilta shi ai ba zai yi wani aiki ba kuma wakili yana aiki ne daidai da yadda wanda ya wakilta shi ya sa shi ko ba wanda za a sa shi wakilci sai ya zo kuma ya kama yan abin da ya ga dama kuma ya ce wakilci yake yi a yanzu ya sauka daga kan mukamin wakilci ya kuma mukamin son zuciya sannan kuma dukkan almajiran shehu tijani gaba ɗaya kowa wakilin shehu ne ai sa nake ko jam'iyyar siyasa ka shiga tsakanin pdp da apc da abga an akwai bambancin manufohin jam'iyya ko za ka ga mutum in yi abu ya ce a kai wannan abu ya saba da manufofin jam'iyya ba a yi daidai ba wani lokacin haka ga jam'iyya sai ta ce ta dakatar da shi daga jam'iyya ko ta kore shi ko kuma ta tuhume shi ko saboda akwai tsari wanda wannan tsarin shi jam'iyya take tahiya a kanya to bare kuma lamarin Allah haka lamarin bayan Allah sufaye yake ko zaka ga daga cikin ɗariƙun nan da muke da su zaka ga kowane jagora da irin abin da ya gina ɗariƙarsa a kansa amma dai duka manufar Allah ne da bayanatul ahwalu wal maqasidur rabbu ko halaye sun sassaba amma dai duka Allah ake nihi to shi wannan fasalin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta shi ne domin ya wayan mana da kai dangane da abin da ya shafi sha'anin tarbiyatul azkar da kuma yin riko da shehunnai murshidai su shehunnai kala uku ne wani su bai shiga aikin wani idan ana son azan na lafiya shehi na farko shine shehu ta'alim shehu ta'alim shine wanda zai karanta maka littahi ya fahimtar da kai zahirin abin da shari'a take kira zuwa gare shi ka koyi yadda ake tsarki yadda ake alwala yadda ake sallah da ake azumi da ake da sauransu wannan shi ake ce shehu ta'alim shehi na biyu shine shehu tarbiyya shi kuma shehin tarbiyya ba irin aikin wancan yake yi ba idan wannan ya koya maka yadda za ka yi tsarki ka yi alwala ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka yi hajji ka yi mu'amala da sauran ibadoji to ya sanar da kai zahirin abin da ake so a aikata a cikin shari'a. To, amma ita zuciya kuma, ki ji tsoron Allah, ki yi kaza, ki bar kaza bai sa ta ta ji. In kana son ka gane haka, za ka samu wani malami ne, yana da ilimi, ilima ya haddace Alƙur'ani, ilima ya haddace Buhari da Muslim. Amma sai ka kai da ka haddace iya sabbi ka haddace arba'una hadis sai ka ga wani baran batamar da zai yi kai baka iya yi kai zaka koma kana kai wai kallahu kuma malami ne wannan amma ka ji ka ji abin da yawa kuma ni ba wai labari a gaba na ka abin nan ya ta damun da labari idan haka to me yasa ya aka yi waɗancan ilimin da ya tara ba su hana shi aikata wannan aikin ba a'a saboda wancan ilimin da ya tara bai iya gyara zuciyar shi yana iya gyara zahirin aikin shi ne na shari'a na ibada menene zai gyara wannan zuciyar tashi zuciya tana gyaruwa ne da yin riko da waɗanda suke da wakilcin gyaranta waɗanda suka karanci iliminta shi ne aikin shehunan tarbiyya su kuma a nan gurin su za su ja muridi zuwa ga abin da zai gyara zuciyar shi ta yi tsarki ta yi haske har ya zuwa zuciyar nan ta fahimci manufar Allah akan bayansa da dalilin halittarsa da abin da ake bukata da su bayansa aikata wannan shine zai sa zuciyar ta yi taushi ta sunkuya ma Allah shine aikin shi shi kuma abin da zai baka ba littafi zai kira ka ya sa ka bude ya ce karanta ba faslon a'a shi ba haka zai maka ba ana gyaranta ne ana gyaran da kulli shay'in siqala ko ko wani abu yana da magogi wa siqalatul qalbi zikrullah magogin zuciya shine a ambaci Allah to wannan shine aikin shehunnan tarbiyya shehunnai bangare na uku shine a shehu tarqiya shehunnan tarqiya su kuma idan mutum ya zo su za su kama shi za su yi ta tura shi su yi ta ɗaga shi su yi ta ɗaga shi su yi ta ɗaga shi su yi ta ɗaga shi su yi ta ɗaga shi har ya zuwa su- ya sadu da Allah saboda ita yin tarbiyatul azkar ba shine bawa ya sadu da Allah ba a'a bawa ya kama hanya ne zuwa saduwa da Allah ya hau kan hanya to kaga idan ya hau kan hanya kuma yana buƙatar wanda zai rika nuna mai inda rami yake da yadda ake tafiya akan hanyar da hannun shi so da yanzu idan ka ba bami wanda bai san hannun ya ba ma mota ko da ya iya tuka ta in dai ba akan titi ya iya tuka ta ba kamar ka tura shi ya kashe kanshi ne so da yana iya zuwa ya ba hannun da ba naya ba a ƙarshe ai hadari a hanya sannan kuma ka nuna mai junction da yadda ake shan rawul in an zo inda ya nufa da kuma inda da zai riƙa bi har ya sadu to wannan shine aikin shehunan tarkiya har ya zuwa ha anta wa rabbuka sadaka da ubangijinka to wa'innan shehunan guda uku idan ana neman azan na lafiya kuma ana neman a tafi ba tare da an samu matsala ba, to kada wani ya shiga aikin wani. Kowa ya tsaya iya aikin shi, iya abin da ya san nan gurin Allah ya ajiye shi. So da shi wanda ke koya maka zahiri na abin da ya shahi shari'a, to, a shi ne yake akan waya allimo humul kitaba wal hikimata. Kaga an maganar littafi, ko? Shari'a kenan. shi kuma shehi su kuma waɗannan aikin masu gyaran zuciya har ta da Allah shine suke akan matsayin wayu zakkihim wayu zakkihim ai tazkiya ne ilimi ne na tazkiya na tsarkake zuciya duk yadda kake son mutum zaka iya sa shi ka matsa mashi ya samu a karatu ka tsara yaro ko ka ta koya mai littafi har ya samu karatu amma ba ka iya canza ma yaron nan wata ɗabi'a da ke cikin zuciyar shi kwala ɗaya sai dai a ce to ka haihi mutum baka haihi halin shi ba ko to ya za a yi wannan halin nashi ya kyau shine aikin wayancin su kuma ina fatan muna fahimta shehu ya ce faƙulu ina faɗa wa billahi tawfiq gamdakatar na Allah ne wa huwa alhadi bi mannihi ila sawa'i dariq Allah shine mai shiryawa da falalarsa zuwa ga hanya madaidaiciya amma wujubu talabi shaykh al-murshidi amma wajabcin neman shehi mai murshidi shehin tafiya fa wajibun ala kulli man nazara a hawalan nafsi shau ya ce wajibi ne dole ne ka nemi shehin tarbiyya ga dukkan wanda ya yi duba zuwa ga halayen nafsu wa arafa muradul hadarati min kulli insanin kuma ya san muradi manufan habaran Allah akan kowane mutum قال العلامة نازم المرشد المعين آه العلامة يا فدا wanda ya tsara murshidil mu'in ga nan kowa na da shi ko ibn rushdin ko kowa yana da shi yace yashabu shaykhan ariful masaliki yaqihi min darfi dariqihil mahaliki yuzkiruhu Allah idza ra'ahu wa yusilul abda ila mawlahu yace wajibi ne mutum yashabu shaykhan yayi abota yayi tarayya da wani shehi ariful masaliki wanda shi wannan shehin ya san hanya zuwa ga Allah. Ya ƙihil mahaliki, wanda shi wannan shehin zai kiyaye shi daga halake-halakoki, halake-halake, fi ɗariƙi a hanyarsa zuwa ga Allah. Yuzkiruhullaha idza ra'ahu wanda wannan shehin da zai tarayya da shi zai rika tunatar da shi Allah duk yayin da ya gayya. Da ya gashi sai ya tuna Allah. Wa yusulul abda ila maulahu. kuma ya zama yana sada bawa zuwa ga Ubangijin sai yi usuli. Kaga nan gurin yana yi mana ishara ne zuwa ga bayan ka nemi gyaran shari'anka na zahiri, to kuma ka nemi gyaran zuciyarka wanda shi ne in ta gyaru bawa zai inna fil jasad mudaghatun idza salahat salaha al jasad kulluhu ko wa idza fasala fasala al jasad kulluhu ala wahiyal qalb wannan shine aikin shi قال العلامة بدر الدين ميارة في در السمين a badar din mayara ya faɗa a cikin durr samin shi durr samin din sharhin wancan murshidil mayin din ne yace amma suhbatu shehil arif masaliki amma tarayya da shehi wanda yake masanin hanya zuwa ga Allah yace al masaliku din nan jam jam jam'u maslakin da aka ce masalik jam'i ne na hanyoyi ko yace jam'i ne na maslak hanya mashiga mawdu'us suluki bigirin da za a shiga yani abin da ake nihi a tariqul musalatu ila Allah ta'ala hanya wadda za ta sada bawa zuwa ga Allah madaukakin sarki allazi yaqi sahibuhul mahaliki wadda wannan hanya za ta kubutar da wanda ya bi ta zuwa ga dukkan halake halake wa zikrullaha idza ra'ahu shi wannan murshidi zai kiyaye wanda ya aboce shi daga halake halake kuma zai tunatar da shi Allah di yayin da ya ga shi wa yusluhu ila maulahu kuma zai sadar da shi zuwa ga ubangijinsu ubangijinsa قال شيخ الإمام العارف الولي سيدي أبو عبد عبد الله محمد محمد بن عباد شو محمد بن عباد يفدا أثناء شرحه أتكين شرح ديي لقول سيد العارف ابن عطاء الله أتكين زنشان ننا ابن عطاء الله الأسكندرية يتي لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين wannan ita ce magana shi ibn Adai Allahi ya ce ba don fagagen nan na nafsu ba na zukata ba, ba don fagage na zukata ba, to mata haƙaƙa sai rusa'irina, da ba a yi ta haƙiƙin tahiyar ma'abota tahiya zuwa ga Allah ba, to me yake nihi da wannan magana, ma na sahu ga abin da ya ce, ya ce wala budda lil muridi fi hazihi tsayiƙi, ba makawa ga muridi a cikin wannan hanya, min suhubati shehin, ya tarayya da shehi muhaƙiƙun wanda yake ma'abocin ilimin taƙiƙi, murshidun wanda yake mai shiryawa, ƙadin faraga min ta'adibi nafsihi wanda ya, ya, ya, ya, ya kammala wato lazabtar da zuciyansa, wata kallisu min hawahu, kuma ya zama wata kallasa min hawahu, kuma ya zama ya kuɓuta daga bin son zuciyarsa, falislim nafsahu ilaihi, to idan ya samu wannan ya miƙa zuciyarsa zuwa gare shi, wal yaltazim da'atuhu yalzimci masa biyayya wal inqiyadu ilaihi da jawuwa zuwa gare shi fi kullu ma yashiri bihi alaihi a cikin dukkan abin da shi wannan shehin yake yi muridin nuni ishara zuwa gare shi min gairi irtiya'in muridin in zai bi shehin ya bi shi ba dan riya ba wala tawilan ba dan neman tawili ba wala taraddudin kuma ba tare da taraddudi ba shine can maganar madi ta shewar jalla ana cikin ruhul adabi ko yace wa dalib murabbiyan kabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan ko yace ka nemi mai tarbiyya in ji shi Ibrahim imaman jagora salihan mutumin kirki kamila irfanin mai cikakken ma'arifa imaman salihan jagora na ƙwarai ko yace to idan ka same shi mallikuhu nafsaka fala tujabbiri wa kun kama yitan dawaman tukhbiri ko to shine dai kutankwacin wannan faqad qalu yace haƙiƙa malamai sun ce man lam yakul lahu shaykhun duk wanda ba ya da shehi fa shaytanu shaykhahu shaydan shine shehin shi abinda maganar nan take nihi shine a kamar yadda na mana bayani mun ji me ake ce ma shehunnai ko shehunnai guda uku ne ko yawwa imamu malik inda yayi kada mu daga malam masallaci shehu radiyallahu ya kawo wannan magana a nan cikin wannan littafin yayi magana kan haka imam malik yana da malamai da yawa yana da malamai da yawa amma daga cikin malaman imam malik akwai abdullahi bin al-munkadir an ce shi wannan abdullahi bin al-munkadir din ya wato shehin imam malik ne ta fuskar sha'anin gyaran zuciya ta fuskar gyaran zuciya saboda ya ce duk yadda yake jin cewa shine maliku yana da isa Allah ya baya daraja Allah ya baya girma ya ce idan ya ga Abdullahi bin al-Munkadir nan da ya kallai kawai sai ji ya koma wani jariri a ɗauki a hannun wani babban mutum da a cikin tsumma in ji Imam Malik kuma kaga kuma kaga mashahuriyar magana Imam Malik ko man tasawwafa walam yatafaqqaha faqada tazandaka wa man tafaqqaha ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحقق ko kaga mu malikawa ne kaga in ma malikun zamu bi to dole mu zo mu nemi shehunnan da za mu rike su mu samu ilimin na zahirin shari'a na littafi to bayan nan kuma dole mu nemi ilimin da za mu gyara kuma zaka shehunnan da za mu riko da su kuma na shehunnan tarbiyya domin gyaran zuciya ko da akan in bin imam malik din za a tsaya saboda ya ce wanda ya yi ilimin sufanci ilimin tarbiyya kenan amma da ya yi ilimin fiƙihu ba wato babu shari'a kenan ya ce to wannan zai zama zindigi saboda zai ta aikata abubuwa ba tare da bin zahirin shari'a ba ita ka bin zahirin shari'a girmama lamarin manzan Allah ne saboda haka aka ga manzan Allah yayi kuma da shi ake koyi ko zai taɓa na zai taɓa ragaza shi ne za ga ake samu sai ka ga wasu kuma suna danganta kansu da lamarin shehu tijjani radiyallahu anhu da lamarin shehu ibrahim da sai su rika yin wasa da shari'a a'a in kaga mutum yayi wannan kada ka ce ga wasu daga cikin mutanen shehu sun yi kaza a ka ce kawai ga wasu waɗanda suke da'awa ai wannan da'awa ne ai dai tunda muka fara karatun littafin nan ba abin da shehu ibrahim ke kora mu zuwa gare shi sai zuwa ga Allah da ba ga bin manzon Allah ko ko ai iyakar ta kenan ga littafin shehu ibrahim muna karantawa to yanzu misali idan mu mun ce muna son shehu muna karanta littafin shi muna bakin kokari wajen koyin kwaikwayon koyarwarsa zuwa ga Allah da manzon Allah to shi kuma wanda zai wasa ya saba ma wannan ka'idojin na shehu da koyarwar shi zuwa ga Allah da Annabi alaihi salatu wassalam shi kuma menene hujjar shi ba ya da wata hujja ba ya da wata hujja hujjar shi kawai babban hujjar shi ita ce son zuciya ko to saboda bai yiwo wani yayi wasa daga cikin gidanku ku goma ne babanku ya haifa ku tara dukkan ku mutanen kirki ne sai aka samu wani ɗaya daga cikin ku sai je yayi wasa sai aka zo sai a zo a ce kuma ka ai yan gidansa ai yan wasa ne ai da kaga wannan haka yake dala amma ku ajalci to bare ma in kuma ba dan gidan ku bane kawai zuwa yake gehen gidan ku in ana hidindimin mutanen gidan ku kawai ya shige sai kun yi anko kuna biki kun sa fararen shaddoji da malam malam kawai yau ga wani ya shigo cikin ku da bakar riga da rawani shi baki duk ga ƴan gidanku kuna ta hidindimin ku yace ai mutum mu ne ai Allah ku ne wanda ma zai gane irin sai kai wancan da ya shigo gane eh to haka lamarin nan yake ba wasa bane lamarin shi Ibrahim ba wasa bane ba gaskiya ne yi ake da gaske ai mai wasa bai iya bin shi Ibrahim kana jiwa abin da ya faɗi idza sara hayrun nasi sirtu wara'ahu wai na halla yawan falmasiru ba ido yace aiki na shine in dai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya tafi to ina nan bai da bayan shi da abin da manzon Allah ya ina nan bai da bayan shi yace to in kawai yau aka ce ga inda annabi ya tsaya to tahiya ta ta nisan ta har abada ba za ka ga na shallake gurin ba ina nan a nan gurin to kuma idan ka isa ka kawo inda ka ga ga abin da manzon Allah ya ce a yi shi kuma ga abin da yi ka kawo ai zamanin sa bai maka nisa ba ko to saboda haka lamarin nan mu lura da shi da yadda yake idan za mu so Allah da mu so Allah da gaske da gaskiya mu so shugaba da gaske da gaskiya lamarin shehu tijjani in kana neman sanin yadda yake to rike shehu ibrahim zai nuna ma yadda lamarin shehu tijjani yake ina fatan muna ganewa to shi ne ina muka tsaya wa qala abu ya al-saqafi radiyallahu anhu abu ya al-saqafi Allah ji da shi yace law anna rajulan jama'a al-ulum kullaha da mutum zai tara dukkan ilimai wa sahiba dawa'ifun nasi ya tarayya da mabambantan jama'a bangarori na mutane wato malamai kenan la yablughu mablagar rijali yace wallahi ba zai iya isa makwaran nan ma'isan nan ta masace ba yana nihin sufaye illa bin riyada sai ya je yayi riyada sai ya je yayi riyada min shaykhin a gurin wani shehi aw imamun ko wani babban jagora aw mu'addabin ko wani mai ladabtar da mutane nasihin mai nasiha wato yana nihin inda zaka haddace dukkan ilimin zahiri to ba za ka iya zama ɗaya daga cikin sufaye ba har sai ka yi riko da wani shehi wanda zai sada ka da Allah da manzon Allah sannan ne za a kira ka sufi ina so mu gane wani abu akwai bambanci tsakanin zuhudanci da sufanci za ka ga mutum yana da awan sufantaka bai da jagora zuwa ga Allah bai da wani shehi wanda a hannunsa ne yake koyon lamarin Allah kamar yadda yake da shehi wanda ya koyi lamarin zahirin shari'a a hannun shi amma sai kaga mutum ɗan bai yin wanka sosai duk wani abu mai daɗi bai ci bai ma ko rediyo ma bai da shi bai so ma a kunna rediyo bai cin nama bai duk wani abu ne dan duniya da za a nuna an dan ji dadin an dan yi duniya duniya ga duk bai yi wannan ba shi bane tsoron Allah wallahi haka shehu Ibrahim ya ce shehu Ibrahim ya ce wannan ba shi bane tsoron Allah ko ai kaga mun karanta a cikin abarku ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka abu mai dadi yana ci in kaga bai ci ba to ba a bukata abin ne an yi rayuwa a kowane irin yanayi ko an yi rayuwa da aka koyi da irin wancan abin wannan rayuwar ta ta kashifi da ta ma'adadi da ta menene menene da malam mai daidai yake kawowa shehu ibrahim ya ce wannan sufanci ne irin na mutan da abin da ya sa ce na mutan da ya ce ai buƙatar ba a cikin ka daina cin abin take ba a'a buƙatar a cikin koke shi Allah na cikin zuciyarka take to misali wal man harrama zinatan lahi allati akhraj li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq waye ya hana a ci wal fi'l lil ladina amanu ma Allah ya ce ko ka gani saboda haka ka ƙi cin abu mai daɗi ka ƙi sa riga mai kyau ka ƙi kaza ka ƙi kaza wani ma ya ƙi aure ka azabtar da kanka ka ba kanka wahala ko saboda haka ba wannan bane sufanci sufanci shine zuciyarka ta yi tsarki ka bi Allah ka bi manzan Allah akan tsarin da Allah da manzan Allah suke so wannan shine sufanci ila baka san labarin Maulana Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ba shine shugaban mu ko fi dunya wal akhirah amma Shehu radiyallahu ta'ala anhu ba talaka bane Maulana Shehu Tijjani to ka dan yi tunani mana tarihohin shi da ka sani kai baka ji lokacin da Maulana Shehu Tijjani ya shigo garin Fas almaharusa an ce ya shigo ne da raƙumi arba'in wasu suka ce a raƙumi ɗari ne to kai ɗan koma shekaru shekara ɗari biyu baya raƙumi ɗari wasa ce kamar yanzu ne fa a ce jib ɗari eh kamar yanzu ne fa a ce jib irin mai numfashin nan ba ta jin gargada guda ɗari gidan Maulana Shehu Tijjani kullum kwanan duniya he an gasa gurasa irin biredin nan da suke ce ma hubza gurasa sai an gasa shi duk almajiran shi sai sun ci in ya aka suka koshi suka rasa sai ce a dauka akai kasuwar talakawa su ci ba a duk abin da aka dafa ba a maida mai da shi gida kullum sai an yi wannan kuma bayin gidan Shehu Tijjani idan ya yanta sai su fashe da kuka saboda abincin da 'ya'yan sarakuna ba su ci wallahi ana ci a gidan Shehu Tijjani bawa mai ka duba ba abinda bawa ke so a duniya irin ya samu yanci amma in maulama shehu tijani yan ta bayan su kama kuka ce wallahi su ne da an basu dai a bayan saboda abinda suke ci kai da kake da yancin baka ci rigar da suke sawa kai da kake da yancin baka sata sannan maulama shehu tijani yana kasuwa shi yasa nake yawan gaya ma yan uwa kowa ya nemi dan gurin da zai makale a rika kasuwanci in ba haka ba sai ka zama dan maula ka zama dan mai tsammani kana ganin gaskiya dole ka shallake ka batta ba ta hudu saboda kana hadin gaskiya masu baka sadaka ba za su baka ba ta ba su haushi kana buƙatar ka dan samu nalamin sawa kana son kuma ka faɗi gaskiya ka faɗi gaskiya ka kwana da yanwa eh saboda baka da sana'a kana da tsammani dara ba haka bane to mulamu shehu tijani yana kasuwanci ko yana da dukiya wadda ake juya masa ko da bai tafi kasuwa ba ko yawwa to saboda haka da Allah din mu rika kula da wayannan abubuwan eh yace to mallam ya akuz adabahu min amirin lahu aw nahin duk wanda bai koyi ladabi a gurin mai yi masa umarni ko mai hana sa ba yurihu yuba amalihi wanda zai rika nuna mai aiboban ayyukan shi war'una ta nafsihi da wato kazanta kazantan nan na nafsunsa la ya juzu al-iqtida'u bihi to wannan bai halatta kai koyi da shi a cikin shari'a ba duk wanda bai da jagora zuwa ga Allah bai halatta kai ka rike shi abin koyi ba eh bai halatta ba fi tasihihil maqamati a cikin ingantawan mukamai na tahiya zuwa ga Allah ko akwai ma shi littafi da shi ya rubuta musamman al-maqamati din salas ko al-islam wal iman wal ihsan al-islam ya kunshi abu uku ko imani shi ma ya kunshi abu guda uku ko ihsan shi ma ya kunshi abu uku in an haɗa sun zama abu tara ko yawwa abubuwa taran nan na farko a cikin islam menene ha kun manta eh eh to he hukuntuno shi ai mun karanta a makamin addini guda uku makaman addini guda uku na farko Islam ya ƙunshi abubuwa guda uku shi kuma shi kadai. To waɗanne abubuwa ne wannan? Ba shi ba. Ka aika lallai akwai aiki, akwai jarabawa yau. Eh, eh, taɗuwa? Ai, ka yi shallake, ba ita ba farko. e ka kamo ka gano lissahin amma dai kwaɗin na farko ka yi shallake yawwa wata ƙawa shi ne malamin tala a taubatu wal istiqamatu wata ƙawa su ne mukamin musulunci yawwa a taubatu wal istiqamatu wata ƙawa ko mukamin imani kuma asidiku wal ikhlasu wa dumanina makaman ihsani kuma almuraqabatu wal mushahadatu wal ma'rifatu ko su kuma matakan da bawa ke takawa a cikin tahiya zuwa ga Allah matakai ne guda goma na farko ordinary musulmi musulmi na biyu mumini na uku salihin bawan Allah mutumin kirki to Na hudu wali, wali wanda a a a a ba a masa fatahi ba. Na uku, na biyar wali mafituhi. Na shida arifi wanda baya tasarrufi. Na bakwai arifi mai tasarrufi. Ko? Na takwas kuɗi wanda ba jami'i ba. na tara sai kuɗi bi jami'i na goma shine gaus algaus wannan su ne kuma inda to kuma a cikin wannan kowanne mutum a cikin wannan lissafin goman akwai inda yake akwai gurin da nan yake shi kuma wannan lissafin goman aka faɗe shi to kowaye kai akwai inda akwai sunanka akwai wani akwai kan mukamin da kake ina fatan mun gane tahiyar tana da nisa wasa baya yiwu ana son a yi ta yadda take wasa ba zai yiwu ba yawwa ko aure kake so ka yi sai ka gadi kwallon nan da ake zuwa da yamma ka bata ka koma zuwa yammaci da yamma ko kuma ka kasuwa ko shan inuwan majalisa da hantsi ka bata ka koma can magina ƙasa kana buga bulo eh ana yin auren kuma ya ce to yanzu wani ma bai ga nauyi ya hau kanmu dole mutum ya zo ya nemi jari ko ya riƙe wanda ke da jari don ya ɗan samu na abinci sai a bar wasa to bare ta hiya zuwa ga Allah wasa na yiwo ba ba wasa ba ce mun gane ko to shine shine fi tasahil maqamat wa qala sayyidi abu madayan al-gaus radiyallahu an abu madayan al-gaus ya faɗa Allah ya ji da shi yace man lam yakuz al-adaba min al-muta'addibina duk wanda bai anshi ladabi daga gurin ma'abota ladabin ba afsada man yatada'ahu to zai bata duk wanda ya bi shi wato duk wanda baya da shehi na tarbiyya sai ya zo kuma yana tarbiyyantar da mutane to ya halaka kuma zai halaka su saboda shi ba abu ne wanda za ka ga ana yi kai ma ka ce bari kawai a ci gaba to ina za ka kai su ina za ka kai su yanzu dan Allah mutumin da bai iya mota ba za ku tai Legas ana ta jiran direba bai zo ba ya ce to harkar nan ba da barbaru ce kuma shiga mu tai za su ce a to a ke Allah ke a hanya akram kallah da layiya mu muna nan duk saurin da ake na a tahi Legas idan ba direban da ya san Legas ko mun layiyan mota Pijo da Allah a shiga ai ai rudadde zai shiga ko to shine abin da ake nihi shine abin da ake nihi to sannan kuma su su kuma abubuwa na bayan Allah na ijazozi na cikin ɗariƙa su ma matakai ne daban-daban wa. akwai wanda ya yi tarayya da shehu tijjani radiyallahu ko wakil kalifofin shehu an ba shi izini na muƙaddamanci muƙaddamancin nan ina so mu lura da kyau wakilci ne na shehu tijjani kai a matsayinka na muƙaddami idan ka ji isa ka ji cewa kai muƙaddami ne ni masta ne ai ka danna mazaje kai ba dama ne ya an samu matsala an samu matsala to babban hadarin da za muƙaddami zai haɗa da kanya a ciki shine a zo an san ɗariƙa gurin ya ba da ɗariƙa a matsayin cewa ta kayan shi ce ya ji cewa wannan ɗariƙa kamar taya ce don Allah taya ce daga mai gwadata ya aike ka da kuɗi ka kai mu mutane, ka zo ba su kuma heka ƙi faɗin wanda ya aiko ka, kawai heka miƙa masa kai shiru kai ga minahiki? Ai, minahinci ne wannan. Ai, amana ita ce in aka baka kaya ka kai mu wani, in ka je ka ce, to, salamu alaikum akar makalla, to gashi wane ya ce in kawo maka, to ka saka amana. Amma kana miƙa mai kai shiru don Allah ai ka ba shi ko? Kuma ai shi aka ce ka ba. amma ka cika amanar yadda take? Salon ya ta ganin ka yana cewa kai ka bashi kayan nan, nan ka ba kai ka bashi ba, aiko ka akai. To abin nan yana da tsari. Akwai waɗanda Shehu Tijjani ya musu izini na muƙaddamanci su muƙaddamai ne, muƙaddamai wakilin Shehu Tijjani da ya ga kanshi ya ɓaci, da ya ga kanya to ya rusa kanshi kuma. Kawai wakilci ne ba wani abu naka a ciki, kana ma cikin imtihani. Kana cikin imtihani. A mutunta ka akan mukamin da kake kanshi wajibi ne dan kai wakilin wani mai girma ne wanda ka yi wulakanta wani wakili na mai girma ya taba mai girman baka ga gwamnatin Najeriya an kama da dan sanda ba sai a ce ka taba kana hada da gwamnati kuma kai ba ma ka san inda gwamnati take rubuta kai kai dai dan sanda kawai ka dan mara amma kake gani ka tarbo bala'i zaka gane waye dan sanda an kama rai ko ko kuma ko kuma mutum ya zagi mai gari to ka zago tsiya kawa sai da an je gun sarkin katsi zai ce yanzu kai mu ka zaga kuma kai wallahi ba shi ka zaga ba amma da Allah ai shi ka zaga ko tunda ai mai gari wakilin ya ne to da kai faɗa da mai gari to kai faɗa da shi to haka yake a cikin lamarin Allah to abinda ake so kai da aka kake da wannan izini na muƙaddamanci aikin ka kawai shine ka mutane in sun zo za su anshi dariƙa ka ba su amma kai a wakil a wakilcin Shehu Tijjani ka ji cewa kai ba ruwanka wakili ne kai ka miƙa ka ba su daga Shehu Tijjani shi yasa ma ake ambatan sarkuna ko saboda ƙarin ta haƙiƙi sannan idan ka ga ana wani abu wanda ya sauka daga kan ka'ida a cikin jama'an ka to gyara musu ce a kai ba haka bane ba ga yadda maulamin shehu tijjani ya ce ga yadda ake yin abin nan lura sannan haɗa kan ƴan uwa kuma ka nuna musu cewa ɗariƙa duka ta shehu tijjani ce duk ɗan ɗariƙa ɗan uwan juna ne aikin muƙaddami akwai wanda yake da muƙaddamanci wanda shi kawai aikin da aka baya shine ya bada ɗariƙa to iyaka ɗariƙa zai bada ba zai iya naɗa wani wanda zai bada ɗariƙa ba saboda ba a sa shi a wannan ba to mukami na gaba shine a sa a baka muƙaddamanci kuma a yi maka izinin naɗa wani muƙaddami to in zaka naɗa muƙaddamin amma iyaka cewa guda uku zaka naɗa ko hudu kamar shehu Muhammad Gali Abu Dalibin almajirin mulumin shehu Tijjani ko shehu Tijjani ya naɗa shi kuma ya bashi damar ya naɗa muƙaddamai hudu shi ma to da ka kaddamar da dariƙa in duk duniya za ta zo an sa gurinka za ka bata da ka zama muƙaddami za ka yi ta badawa an gane amma ka naɗa wani shi ma ya zama muƙaddami ba za ka yi ba sai in an ma izinin haka izinin akwai wanda za a yi ma izini muƙayyadi akwai wanda za a yi ma izini mutsulaki cewa muƙayyadi shine na naɗa ka muƙaddamanci ka je kai ta bada dariƙa kuma in ka ga wani ya cika ƙa'ida ya dace a bashi muƙaddamanci ka ba mutum hudu a duniya iya rayuwarka ko kuma a ce kai ta bayarwa duk wanda kaga ya dace ba shi amma izini sakakke tun bangare na biyu kenan to bangare na uku kuma shine wanda za a bashi mukaddamanci ai mai izinin wato wato duka bayar da dariƙa da naɗa muƙaddamai da kuma sirrukan asrarin shehu tijjana ɗariƙarsa waɗanda suke keɓantattu kaga bayan an baka ɗariƙa kana wazifa lazumi zikirin juma'a wane ne wannan ai zahiri ne akwai kuma sauran asararun ɗariƙa kayan shehu tijjani ko a ɗariƙar tijjaniya za ta asararun rabbaniya to in ba a yi wa mutum izini cikinsa ba shi kuma bai iya ba da su to wanda zai iya nada mu- shi muqaddami ne yana iya nada muqaddami kuma yana da sirrin sir- wato izinin bayar da asraru na Shehu Tijjani shine ake ce ma wanda ya samu wannan shi ita ce ake ce ma al-ijazatul mutlaqa wato yana da ijaza sakakka zai bada dariqa zai nada muqaddami zai bada asraran dariqar Tijjaniya duk wani sirri na dariqar Tijjaniya zai bada to in aka ce maka kai muqaddami ne mutlaqi ne sakakken izini ba za ka iya bayar da wasu abubuwa guda shida baban da su. Kaga dai ai, an ce maka kai muƙaddami ne mutsalaki ko? Kana da im- i- ɗalaƙi a cikin ɗariƙa. To in aka sai ɗalaƙi a cikin ɗariƙa ban da abu guda shida. To wani ma sai kaga bai san wannan abubuwan ma guda shida ba bare ya san ban da su. Kuma sai ya ɗauki kan shi yana da ijaza muƙaddami ne mutsalaka ce kuma ya yi ta abin da ya ga dama. Ak- A gabanta akwai ijaza al-mutsalaka ash-shamila. da wannan sirrukan keɓantattu guda shida, wasu abubuwa ne guda shida, ko? Daga cikinsu akwai a al'asma'ul idrisiya a saifi hizbul bahar wane ne da sauransu, an gane ko? Wasu abubuwa ne guda shida daga cikin wasu sirrika da Shehu Tijjani ya ce idan an ba mutum ijaza mutlaka a dariƙa ban da su, sai in an maka izinin su izinin su daban ake yin shi. ai iya matan da zaka aura guda hudu ne bayan nan kana kama ma wata hannu ba sunan ka m- m- mara gaskiya ba eh amma akwai hanyar da ake bi kuma an samu he ai kwarkwarori ko amma kaga he an bi wasu ka'ida kuma he da wadata kuma haka ne to haka abin yake ina fatan muna fahimta to dan ka zama muqaddami kai baka iya sa wani ya zama muqaddami kuma shi ina son mu fahimci wani abu shi muqaddamanci ba wani abu bane ba ba wata tahiya ba ce zuwa ga Allah misali a ce kana kan mukamin imani sai aka ce to yanzu kai muqaddami ne ba za a kai ka ihsani ba kana nan inda kake ba Allahu akbar ba wani ab- ba wani ba- ba abin da- ba ba abin da za a kara maka shi a cikin tahiyya a Allah daga cikin waɗanda ma kake ganin cewa kai muqaddami ne ka hisu Wo- wo- wanda yi ka a'a inna akramakum indallahi ataqakum ana nan kan haka ai sai za ka kakka damu wai kai za ka zama muƙaddami ko mene damu ka zama na Allah wannan kawai wani wakilci ne wani kaya ne da Hassan ne da Husaini shikenan sai aka ce ma Hassan to kai ɗauki kayan nan je ka kai ma wani kai Husaini jira shi ya dawo da Allah Hassan wanda aka aika ya je ya kai kayan nan ai yana cikin hadari ko dai ya kai kayan nan daidai a bashi ladan ya kai kaya daidai ko kuma ya ƙi kai kayan nan daidai Husaini na zanna a inuwa shi kuma na san rani na cin bugu ya yi laifi. Dala ba haka wani? Saboda haka duk abin da ake so kakka damu da waye ka zama kaza kaza kakka damu da wannan. Damu da Allah da manzon Allah. E kula da lamarinka kula da tarbinka. E kula da tarkai ta jan tarbi. E ko za ka mutu ka mutu tarbi na hannunka. haka bole mu shehu tijjani sanda yayi wafati da tarbin shi a hannun shi kuma an ce duk inda zai je yana nan tare da tarbin shi bole mu shehu tijjani abul abbas eh haka yake wannan sanda yayi wafati ma ranan nan da asuban nan ai da tarbin shi a hannun shi an ce abinda aka kiyaye da tarbin shi a hannun shi yana akan buzanya da kuma littafin nan na ibnu ada'illahi sakandari eh da shi a gaban shi shi aka zo aka gani akan shin da shehu tijjani da he ga sharbin shi kuma radiyallahu ta'ala anhu arda so da ka sai mu lura wa qala sayyidi abu madan al-gaus shine qala al-mu'allif rahimahu wallahu ta'ala da'if minan yace inna ma yakunu li ittida'u bi waliyin dallaka Allahu alaihi wa dallaka ala ma awda'ahu min al-khususiyyati ladayhi cewa yana zama yin koyi da waliyi wanda Allah ya haɗa ka da shi kuma Allah ya nuna maka abubuwan da ya ajiye na daga keɓance-keɓancen Allah a gare ya. Su waliyi, kada ka ce, a'a, ni ba zan yarda wani waliyi ba ne, bayan ga gidanmu ga nasu, to kai baka da hankali ne. Ko kuma ce, a ga ramuwa ta ga tashi a kasuwa, ta ma yiwu a ce wannan waliyi ne? Ce kai. Ko kuma ya ce, kai da Allah rabu da mutane, mutumin daga gona ta ga tashi? O to gaya maka aka su mal- waliyai mal- mala'iku ne, don lahira suke zuwa su yi rayuwa? eh a'a sirrin da ake bukata shine fantawa an ka shuhudu bashariyatu fi wujud khususiyati Allah ya nade maka ganin bashariyarsa sai Allah ya so sai ya cire maka ganin cewa shi mutum ne dan uwanka sai ya sa ma ganin wata ke bantattar baiwa da Allah ya ajiye a cikin shi ai shine dalilin sallama mawali mutum ne irin ka kila ma ka shi lahiya kila in hada za a yi sai ka buge irin ya cikin baskwa Allah to amma tunda ba hadan za a yi ba ka tsaya ka lura Allah ya fahimtar da kai cewa wannan wannan mutumin na ji a raina na yadda na nutsu ba na Allah ne. To in an ce mutum na Allah ne bai zunubi a yana zunubi mana. Sahabbai ma ai suna saba ma Allah bare waliyai kuma waliyi duk girman shi ya kai sahabin annabi ne? Alaihi salam ai bai kai ba. Kada ka ce a mu ya za a yi mai yadda da wani waliyi ne bayan a gaban mu ya taba zunubi. A a ai annabawa ne waɗannan ko? Su ne ba su zunubi ko? Ko? Su ne muke suke da khususi su ne katangangu ga barin saba ma Allah ko amma wali ta yi saba ma Allah mana amma ba zai dawoma akan saban Allah ba shi mahfuz ba zai dawoma ba akan saban Allah yasa a tsarin dariƙar tijaniya zaka ga akwai neman gafara a boye lazumin sahihi na yamma to ya Allah lahi kan da muka yi ba wanda ya sani sai kai astagfirullah astagfirullah astagfirullah ka yahe mana kada ma aiki ko akwai neman gafara a bayyane laihukan da muka yi mutane na gani wanda ya san cewa ya taba ganin mu muna saba ma Allah to ya ji tsoron Allah ya hudu gaskiya bai taba jin mu kuma muna neman gafara ba to Allah laihukan da muka yi har suwa nan suka gani to Allah astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum astaghfirullah alazim allazi la he su ji idan mun saba ma Allah kaga sanda muka saba Allah to dan jira mu zuwa magariba zo ka ga sanda muke neman gafara kuma saboda haka in za ka yi bada labari to kada ka yi minahinci wata gaskiya lallai ka ga ba muna saban Allah eh mu ma mun san mu masu laifi ne to amma zo mu je ka ji kuma inda muke nemo gafara ko da muka kwanta muka yi bacci asuba ta yi to ya Allah mun tashi mun waye gari mun yi alwala to alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wal dhalin amin bi rabbil falaq an kai an yi ruku an yi sujada an sallame an gaida manzon Allah to ya Allah lahihikan da muka yi sallah dai ka ce mai to ga taho mun yi ko muna dai fatan ka anshe ta ya Allah tunda a jami'i muka yi kuma ko mu kadai muka yi dai ya Allah umman makara dai to muna neman afuwa to shikenan to ya Allah laihihikan nan dai na boye kuma to astaghfirullah astaghfir Allah ka yahe mana ba wanda ya sani sai kai Allah in ka ma ba mai ji shine ma to sai ka su waliyai suna saba ma Allah amma ba sa dawwama akan saban Allah saboda haka kada ka rudu jin cewa akwai wani waliyuwa ne amma an taba gani ya aikata wani abu wannan abin saban Allah ne sai hakan ya zaka ka ce shi ba na Allah bane ba a'a a'a na Allah ne na Allah ne na Allah ne in Allah na so ya maka rahama ya sa ka samu wannan sirrin sai ya rihe maka ganin bashariya shi waliyan me bashariya ganin mutum mutum mutum zaman shi mutum dan adam yana ci yana sha yana ilma bai lahiya ilma dangishi yake gurgu ne da sanda yake tahiya da Allah ya nan naɗe ma wannan kai dai kai ka rika ganin shi wani na Allah akwai wani shi kuma wannan haske ne a cikin zuciya ina fatan mun gane wannan to shine nan gurin yake gaya mana fa alqaita ilaihi alqiyada fasluk fasalaka bika sabilar rashadi da ka haɗu da shi sai ka miƙa ne ragamanka sai za ka zuwa tafarkin shari'a yu'arrafuka bi ru'unati nafsika yana sanar da kai kazanta kazantan nafsinka fi kama ini fi kama iniha a cikin ɓoye abubuwan da ta ɓoye wadda fa'idaha da rihe-rihenta na ha'incinta ji ya nuna maka to nafsu ita ce kaza tana maka kaza tana in ka ji kaza to kaza kaza yana nuna maka wai dilluka Allah jam'i Allah ta'ala yana nuna maka yadda zaka zama kana jam'i tare da Allah akwai jam'i akwai far'i shi jam'i shine taruwa ko da yaushe ka ji ka Allah na nan a ranka eh ba manta da Allah ba ka ji ko da yaushe akwai Allah a cikin zuciyarka kana tunar Allah to wannan dabararka da yawan karance karancenka bai isa haka ka ji haka a ranka kana iya wani ma na iya yana cikin karanta alqur'ani a zo a taka mai kafa ba a lura ba ya kai bugu karkarin kai bugun ma har ma ya watsar da takaddun qur'ani ko zuciyar ba ta taushi ba ina fatan muna fahimta abubuwan nan bambance bambancen su ko yawwa to shine to amma idan zuciyar nan ta dandaku ta dandaku a gurin wani na Allah sai ma ka taka bai ma san ka taka shin ba eh ka taka shi kana baya hakuri shi ma yana baka hakuri kuma shi kai ma ba daidai ba in zuciyar ta nike kenan ta dandako ina fatan mun gane a wayo Allah maka la farara amma su wallahi kuma ya rika nuna maka yadda zaka guje ma duk wani abu wanda ba Allah ba a wai sa ya rika fi dariqika hatta tasila ila Allah kuma ya tafiyar da kai a cikin hanyar ka har ya sadar da kai da Allah yufiqaka ala isaati nafsika ya ya tsayar da kai akan wato wato saba ma nafsinka ya nuna maka kakka rika yin abin da take so kai inna lahawa lahuwa alhawanu bi ainihi wa sari'u kullu hawan sari'u hawani wa yu'arrifuka bi ihsanillahi ilayka kuma kullun ya rika nuna maka irin kyautata wanda Allah ya maka kana ta fatan to wallahi rayuwar nan muna cikin kunci malam abubuwa ba dama wallahi fatana ta yi yawa zamanin nan ga wala ga wahala malam ga yunwa da sai ma wallahi ba a karya ba gashi gashi aka duk kaga matsaloli ne ko da da dan zanna mi magana wai akwai baiwa akwai falala akwai karamcin da ya wuce na Allah da ya yi ka mutum da ya yi ka ba kwalba ba ka da ƙafa ga ka da kyau amma da an ganka a ta neman abi ka abige kuma kai ba kai ma kowa laihi ba wani laihi kulba ta yi me a gaya man laihinta bai ma bai ishe ka daraja ba Allah subhanahu wa ta'ala ya suna wannan abu wanda bai da kyau mai bin juji a kabira ne da aka gashi a can la'ade ne? Alade. Allah bai yi mutum haka ba, ai yanzu ma da ka tsinci kanka mutum, Allah ya gina ka ya ma sura da sunan Muhammadu, sallallahu alaihi wasallam. To ai yanzu kafin aka fara wani korafi, shin ka je ka gode ma Allah akan waɗannan abubuwan da ya maka kamanta? Sannan ya ya maka kwakwalwa. Ya maka kwakwalwa, su dabbobi ba su da kwakwalwa. An na ce kwakwalwa ba su tunani. dan adam a cikin halittar Allah shi ke tunani ya sarrafa tunanin shi har ma ya bada da wata natija abi ya taso mai ya tsaya ya auna ya auna ce kai aikau kaza kaza ne in aka yi kaza matsala dan adam ke da wannan dan adam shi ke da wannan baiwai Allah ya ma wannan baiwai shin ka je ka gode ma Allah kan wannan sannan ranakun da Allah ya baka kaza da kwai da menene da menene kace ka sha hani'a tsakaninka da Allah godiya nawa kai ma Allah baka gane ma akwai ni'imar da Allah ya ma wannan ba heran da baka samu ba sai ka tuno Allah fa yana nan sanda ka ci ka koshi ka ji daɗi komi ya haɗa maka saiti da Allah godiya nawa ka zanna kai ma Allah ko ko a lokacin ka manta da Allah he yanzu da ka sha matsa sai ka tuno Allah fa yana nan to ai kawai in dai ka sa matsa zaka rika tuno Allah na nan to zaka ka rika shan matsai dan Allah bai so ka manta da shi wala dole ka sha matsa saboda Allah yana son ka bai so ya sake ka ka lalace ai babban lalacewa yake sai ka manta da Allah ina fatan mun gane yawa to shine ihsanin Allah zuwa gare ka kenan ihsanin Allah zuwa gare ka sannan tunda kake ka taba ganin rago da wando eh da Allah da jaki da mutum wanne ya girman al'aura jaki ko da mutum da doki wanne ya girman al'aura amma saboda Allah bai ruwa masa asiri ba al'aurar su kullun auje take kai kawai mutum a sarrance cikin sutura in ka dama ka sa kaya da ya ciki ka ƙara ɗora wata ka ma sa malam malam kai ka ma sa alkyabba kai wata ran ma ka ɗora rauni kai to kana tahiya da tunƙahonka kun ba ka jan gindi a ƙasar ƙahonka kake takawa eh amma a gaban ka maciji zai zo yana ta wikil wikil yana ta butul butul yana tahiya ka taba gode ma Allah akan wai ka ma tana Allah ya ma wannan bai ko ko heran da kai tun tike kawai ka ta kumbura ka kasa tahiya kana tsallaka makwado sannan ka tuno da cewa lallai Allah da baiwa yake eh to wannan shine abin da ake nihi da wannan sufanci kullun a rika nuna maka irin baiwar da Allah ya maka irin yadda Allah ya kyautata maka sannan ko da yunwa sai azalanka ko da ka zo yanzu saura sukan ɗaya ka mutu saboda yunwa da bala'i Allah ka ɗauke ka taɓa tsayawa ka gode ma Allah kai ɗaya ne daga cikin al'umman manzon Allah wanda Allah duk ga annabawa nan ga ga su biri nan ma duk bai yau su ba uban yan ɗaukar magana kai ba mutum ba kashi mutum ta gadarci eh duk ga su kura nan bai yau ka ita ba ga su ƙwaguwa nan, eh, ga su bodari nan, duk bai yau ka su ba yau ka mutum ko mutum din ma bai yau ka wata zamanin wata al'umma ba ya ma alfarma yau ka zamanin shugaba alaihi salam ya baka kwakwalwa da tunani kuma ya baka i musulunci ya baka imani ai shi ne malam wannan kuma ya baka shehu tijjani kai jama'a Allah bai baka haka ba ya turo halifan shehu tijjani wallan mu shehu ibrahim ya baka faira kai mu ji tsoron Allah Allah ya saka ni'ima a gare mu in za mu gode mu gode ko ba gaskiya ba alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah eh to ka taɓa tsayawa ka duba waɗannan ni'imomin da Allah ya maka ko ko da ka shafa addiyunka ma ka manta da ya huje saboda baka da kuɗin ma da zaka saka a ciki eh Eh, to saboda haka dai yadda aka tsinci kai a gode ma Allah eh duk yadda aka tsinci kai a gode ma Allah daga cikin sahabban shugaba alaihi salam akwai wanda da ya yi fati a filin daga mayafin shi in an ja shi ya rihe kanya he kafafuwansa ya to hili saboda mayafin karami ne idan an jawo shi an rihe kafafuwan ya kan ya fito fili ba zai iya sutura jikin shi ba bai banda shi bai da wani sutura a duniya a cikin sahabbai akwai wanda idan aka yi sallar asuba dandanan he aga ya tashi sai mutane suka fara tuhumar sa da minafinci da aka kira shi aka tambaye wai me yasa da an sallama sallah he ka tashi wukil shi wallahi ba mu da riga da ni da matata wannan riga ita kadai gare mu wannan mayafin shi kadai gare mu to in aka zo na yi sallah in sauri tana can gida tsirara ta ɓoye da an yi sallah in sauri in koma gida sai in bata ita ma ta yi sallah in ta yi sallah cikin ta sai ta bani in hito kuma in ta kasuwa nemo mana abinci ita kuma tana can ɗaki kulle kai uban yan kuka rigunan ka nawa ka taɓa sannawa ka gode ma Allah kan wa'annan ni'imomin daɗi ne ma ya mana yawa ma muke ta kuka eh a'a kahin mu zo mu complain mu fara gode mu yi ko godiya ga Allah akan duka ni'imomin da ya mana wanda ba ba su kididdigo ba mu iya kididdige su dare da rana sun yi kaɗan su ba mu lokacin da za mu kididdige waɗanda muka tuna bare waɗanda ma ba mu san su ba Allah ya san su a gare mu mafi girman su musulunci imani a al'umma annabi alaihi salatu wassalam to sufanci shine wannan za su koma da kai cikin Allah wai kama gane wai to wai kai duk ma kayi godiya ga Allah kan wa'annan to shine fa abin la tawsuha wa in tu'iduna mutallahi la tawsuha fa yuqayyiduka ma'rifatu isa'ati nafsaka al-haraba anha haraba minha wa adam ar-rukuni ilaiha sai ya tsayar da kai ya nuna maka cewa hanyar da zaka saba ma zuciyarka ka fi ƙarfinta shine ka ƙaurace mata duk abin da take so kakka yi mana su ويفيدك العلم بإحسان الله إليك الإقبال عليه kuma ya nuna maka hanyar da zaka baka kyautata ma Allah shine ka fuskanci Allah wal qiyamu bis shukr ilayhi da tsayawa cikin gode ma Allah ko shine shehu da yake shehu Ibrahim ya sallama dan Allah sai ya ce mai turaqihim ya rabbi bis shukri da'iman yace ya Allah ni almaziraina ba su da wani baki da za su yi maka komi amma ya Allah dukkan almadirai na kai ta hawar da su zuwa gare ka bi shukuri ta hanyar godiya qul in shakartum la zidannakum ya Allah ka hawar da su ta hanyar godiya ka kwana kana sallah ka kwana kana sallah ka manta da ni'imomin da Allah ya maka to gara ka kwana kana tun ni'imomin da Allah ya maka kana gode mishi gara ka kwana kana tuna ni'imomin Allah kana gode ma Allah to zaka fita hiya cikin Allah shi yasa karanta alhamdulillah sirri ne babba to duk ni'imomin kuma ta dalilin wa Allah ya bamu to he ka bada yi mishi salati kai ta zubawa kai ta zubawa dan kana irgawa ma irga kama aje tarba ko kuma ka ci gaba da wurwura tarban kawai dai kai dai kana zuba salati in an irga an irga in ba irga ba ba irga ba kai dai ka miƙa to wannan shine ka gode kenan ina so mu gane waddawamu alama marar sa'ati bayyana yadaihi da kuma dawwamaka cikin dukkan lokuta gaba gaban a cikin habaran Allah kala yace fa in qulta fa aina man haza wasfuhu sai ilau ne take yanzu ina za mu samu mutum wanda ke da irin wannan sabba aina Allah bai gano malam aina Allah sun kare ai malam da akai na Allah waya gaya maka ai da na Allah sun kare da yanzu duniyar ta yi ta fashe kowa ya tashi wallahi da sun kare da ba za ta zanna ba ya za ya zanna duniya ba na Allah na Allah na nan laqad dallaltani ala aghrabi min anqa'i maghrib yace hakika ka ka ka sa ni neman abin da yayi wahala daga gaggafan nan wadda ba ta wai anqa'u ita anqa'u wata tsuntsuwa ce malamai sun ce ita tsuntsuwa a zahiri ba ta a'a a hayali ne mutane ke suranta ta amma ba a san ta ba ba ta kamar fatalwa ne fatalwa fatalwa ba ta ba wani abu fatalwa amma labarin ta ya suka ji zukatan mu nan tun muna yara ko da har yanzu yaran ne mu amma dai zaka ga tun shekarun baya sai ana ta fatalwa fatal to wai me fatalwa kwatanta min siffata ya take ai ina ce sai a ce Bello ya ga fatalwa to a kira shi bayani a ina ya gatta ya fara ce ko baka ba wani abu fatalwa a cikin a cikin lisanu arab ne na gani na arabiyan nan ko almuhit ne yake cewa abubuwa guda uku ana siffanta su amma ba su yace algulu wal anqa'u wal khillul wafi eh yace salasatul laysa laha wujudu algulu wal anqa'u wal kullul wafi ina ganin kamar ko alisanu arab ne naga wannan koko a cikin mujamal muhit ne na manta cikin dai wani littafin arabiya ne yace abubuwa guda uku ba su a zahiri ba san su ba yace algulu fatalwa ba wani abu wai fatalwa kawai dai an kirkire ta ne kai wanda ke baka kakanka ne ya baka labarin ta ya taba ce maka ya gatta kai da aka baka labarin ta ka taba ganin ta da mutum ya hito da daddare wata fara tsuntsuwa ta gitta cikin bakin duhu ya ga fakal wakal ya koma daki a guje wallahi ya ga fatalwa ido da ido kwatanta mana ita kai malam ai ba ta kwatanto ai ba ta ne shi yasa ba za ta kwatanta ba wal anqa'u da anqa'u ko wasu sai gaggafa anqa'u dai ko ma me sunanta da Hausa anqa'u gaggafa ba ta wani yana ba da siffar ta yace ai ita wata tsuntsuwa ce wadda tana iya rayuwa ta shekara ɗari biyar in ta rayu shekara ɗari biyar haka na gani a cikin kowane littafi ne wancan niki na manta in ta rayu shekara ɗari biyar wai in in aka kashe ta ta mutu aka ƙona tokarta wai daga cikin tokar kuma za ta iya ƙara ta ruwa ta tashi ta tafi ta miƙe wai an gane abin ake ni wai saboda tsawon rai da take za ta iya rayuwa tsawon shekara ɗari biyar sannan in aka kashe ta ko da an kona gawai wai kuma za ta iya turewa ta haɗu sai ce fir sai ta tashi eh ka gani to wai shine wai da ka ce wani ya je ya nemi shehin tarbiyya sai ya ce ka tura ya cikin neman abin da gara ka sa neman gaggawa a kanya kaga gaggawa ai ba ta ko ko kuma fatalwa ba ta to wai ka sa shi neman abin da neman gaggawa ma ya shi sauki shine sai shehu ya ce fa in qulta fa aina man hadha wasfuhu faqad dallaltani ala agrab min an qa'i maghrib yace to fa alam ka sani annahu la yu'zuka la yu'zuka wujdanu dalina yake samun waɗanda za su tura ka zuwa ga Allah ba zai gagara ba ba gagararren al'amari bane ba wa inna ma yu'zuka wujudu wujudu sirqi fi dalbihim a'a abinda zai maka waya shine samun gaskiya cikin neman su kai ka zama kana neman su kuma da gaske kake su kake nema shi ne ke da wuya kada mutum ya ce yanzu ba shi wannan tarbiyya to in ma da su ina za a ga su a ba masu gaskiya cikin neman shehunnan tarbiyya amma in dai an samu gaskiya cikin neman su to za a gan su za a same su haka shehu ya ce shine sai ce jidda sidikan ta jid murshidan yi gaskiya kyautata gaskiyarka cikin neman mai shirya da kai zuwa ga Allah za ka samu nema da gaske da gaskiya Allah zai saka dace wata jidda zalika fi ayataini min kitabillahi zaka samu hujja haka ma a cikin ayoyi na Qur'ani qala Allah ta'ala amman yujibul mudarra idza da'ahu ko ka gani a wani gurin kuma yace falau sadaqu lakana hayran lahum ko duka wannan yana nuna in ka roƙa ka nema Allah zai baka ina zamu nemo matsaya ne to ko mu tsaya a nan wajen ɗin.
ai can yayi nisa saboda lokaci to sai mu tsaya a nan wuta eh hmm? a'a eh ai cikin wancan bayanin ne eh nan din da yayi in mun fahimci karatun yau da shehu karatu cikin wannan babi wannan fasali abinda ake shehu ke kokarin ya nuna mana shine neman shehin tarbiyya wanda zai tura ka zuwa ga Allah wajibi ne in dai zuciyarka tana da aibi da aka tambayi maulan shehu tijjani shehu Ibrahim zai kawo a cikin kashi kudin nan can gaba an tambayi maulan shehu tijjani jarir ma'ani ya kawo shin wai mutum ya nemi shehi mai tarbiyyantar da shi zuwa ga Allah dole ne sai mu lamu shoti ya ce a'a ba dole bane ba in dai ya kubuta daga sharrin nasu in ko mutum bai kubuta daga sharrin nasu ba to dole ne ya nema haka shi wuta jani yace to abin da nake so kan mu ya bude akan ya shine mu fahimta wanda ya zo da ɗariƙa da istighfari da lazumin sahi da yamma wazifa da zikirin juma'a Maulan mu shehu Tijjani a cikin wannan ɗariƙai. To shi ya zo kuma da magana tarbiyyatul azkar. Ina yawan faɗi mana. Namijin ɗariƙan nan Shehu Muhammad al-Hafiz Ash-Shingidi Al-Murtani At-Tijjani. Ko? Kaga mu mun an shi ɗariƙa a ni na an shi ɗariƙa a gurin Shehu Malam Nayaya rahimahullah. Ko? Shi kuma ya ansa a gurin Shehu Malam Babba rahimahullah. Shi kuma ya ansa a gurin Malam Na'iya. Shi kuma Malam Na'iya ansa gurin Shehu Muhammad al-Kabiru. shi kuma shehu Muhammad al-Kabir ya ansa gurin Ahmadu bin Baddu shi kuma Ahmadu bin Baddu ya ansa gurin Baddu bin Sidina ina yawan baku tarihin wannan Baddu bin Sidina ma babban mutum ne shine mai littafin nan da muke karantawa na Maulidi tahani'a tahani'an nan kasidojin da ake karantawa wajen tahani'a din nan na Baddu bin Sidina ne ai kasida ta farko ta tahani'a tahani'a ta shehu da muke karantawa kasidan nan ta farko alam bi sharil maulidi sharil ola to wannan ta wannan bacci bin sijinan ne wani kwankwashe shan dan dariƙa ne malam mahaifin shehu ibrahim sai dai alhaji abdullahi inyas almajirin wannan bacci bin sijinan ne to shi kuma bacci bin sijinan dan nan almajirin shehu muhammad al-hafiz ne shi kuma shehu muhammad al-hafiz almajirin shehu tijjani ne shi shehu Muhammad al-Hafiz a gurin shehu Tijjani ya tarbiyya shekarar shi biyu yana tarbiyatul azkar a gurin maulidin shehu Tijjani shi kuma Faddu bin Sujana a gurin shehu Muhammad al-Hafiz ya tarbiyya shi kuma Ahmad bin Baddu dan dan Baddu bin Sujana ne shi kuma a gurin baban shi Baddu bin Sujana ya tarbiyya shi kuma mahaifin shehu radiyallahu anhu shi kuma ya tarbiyya ne gurin shi ma shi ma Baddu bin Sujana dan to duk dai haka abin yake ina so mu gane wannan to shehu tijjani shi ya zo da duka wa'innan abubuwan to kada ka ka kore yin tarbiyya a cikin dariƙa tijjaniya ba za ta kore ba shehu ibrahim ba shi ya zo da tarbiyyatul azkar ba a shi ya zo da tutar ta ta yaɗu dalilinsa kuma aka fahimci lamarin da sabadinsa a hannun shi Allah ya buɗe lamarin ɗawaitu wasu haltun ɗariƙa ila lahaƙi li kulli muridin wasu lil lahaƙi bil haƙi to shine wannan shi ne namijinta shi ne gwarzanta bai rage ba a ciki bai ƙara komi ba a'a abin da ya zo daga shehu tijjani ne dai ake yi idan kuma ka ga wani ya danganta kan shi da tarbiyya ya yi ɓanna ko ya yi wasa ce ne da shi ƙarya yake ba ɗariƙa ta sa shi ba ba shehu ibrahim ya sa shi ba zuciyar shi ta sa shi sunan shi masoyin zuciya mabiyin son zuciya ba mabiyin shehu ibrahim ba ina so mu fahimci wannan alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا
الفاتح لما أغلق ونخادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين